أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka ce gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna sha biyu ga watan sha'ban hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku sati da ya gabata muna cikin babi na faɗan malayin da ya ce babu ma sha a fi zaba ile gairillah har yanzu muna cikin wannan babi bayan mun kare karantar hadisi na Ali bin Abi Talib bin radiyallahu anhu wanda ya ce haddasa ne Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama bi arba'i kalimat sharhin wannan hadisi ya gabata za mu tashi kan faɗan malam da ya ce ƙalar musanniku rahimahullahu ta'ala duba shahi na 168 قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيء قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله سبحانه عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد an samu wannan hadisi daga tariq dan shihab malam yayi takhrijin wannan hadisi qala al hadith fi kitab az-zuhdi a cikin shahi na 15 zuwa 18 a cikin hilya hilyatul awliya mawqufan fima fihima kilayhima ala sulaiman bin zat fi fi zuhd afwan wa ala سلمان في الحلية وهو خطأ في الحلية لأن الحافظ بن حجر قال في تعجيل المنفعة لسليمان بن سليمان بن ميسرة الأحمس عن طارق بن الشهاب وعنه العامش وحبيب بن أبي ثابت وثقه ابن معين قال ابن حبان في ثقات التابعين روى عن طارق بن الشهاب وله صحبه وقال ابن خلدون خلفون في الثقات وثقه العجلي ويحيى والنسائي تخريج كما مال زي أنبتع ننقب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما زال وند سيرا يا الله da amincin shi tsara tabbata a gare shi yace dakhala aljannata rajulun fi dhubab wani mutum ya shiga cikin ya shiga aljanna dalilin ƙuda wa dakhalan nara rajulun fi zubabi hallau wani ya shiga cikin wuta dalilin ƙuda qalu wa kaifa zalika ya rasulullah sabai suka ji mamakin wannan ta yaya dalilin ƙuda mutum zai shiga aljanna wani ya shiga wuta suka ce wa kaifa zalika ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai kasance قال مر رجلان على قوم لهم صنم wasu mutane ne guda biyu wanda suka huce wasu mutane wanda tare da su akwai gumki suna da gumki la yujawizuhu ahadun babu wanda yake huce wannan gumki ya huce hanyar shi hatta yuqarriba lahu shay face sai ya kusanta yi zuwa ga wannan gumki da wani abin yanka ko wani abin sadaka ya yanka in ya so ya huce qalu li ahadihima mutanen nan da suka zo za su huce sai suka cewa ɗaya daga cikin su qarrib qala laysa indi shay'un uqarrib yace ba ni da wani abin da zan iya badawa in kusanta ya zuwa ga wannan gumki qalu la sai suka ce mishi qarrib walau dhubaba kada ka kusanta ya zuwa ga wannan gumki ko da dai da kuda ne dauki kuda ka yanka ko kuma ka jewa ko ka kashe dalilin da sunan kusanta ya zuwa ga wannan gumki faƙarraba zubaban wannan sai dauniyan ya kusanta ya zuwa ga wannan gumki da wannan kuda faƙallu sabilahu sai suka bar shi ya tahiye shi ya wuce fadakhalan nara dalilan haka Allah madaukake ya sanya wannan mutum cikin wuta jahannam wa qalu lil akhar suka cewa dayan qarrib ka kusantar da wani abin kyauta qalu qala ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wajal ban kasance ba in kusantar da wani abu ga wani da sunan ibada da girmamawa kuma bayan Allah mai girma da buwaye fadarabu unuka sai suka bigi suka sare kanshi suka sare shi suka kashe shi domin yaki yayi shirka da Allah madaukaki fadakhala aljannata Allah madaukaki ya sanya wannan mutum cikin aljanna rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi malam yake cewa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi qala al-imam ahmad rahimahullah imam ahmad bin hanbal wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yace nan qala fi nihayati kullu ma ubida min duni llahi bal kullu ma yushghilu 'ani llahi yuqalu lahu sana mun gane ko can dan ta'aliki ne akan wancan cewa dukkan abin da za a bautawa kuma bayan Allah ko kuma dukkan abin da zai shagaltar da wani mutum game da Allah maɗaukaki ta wani ana ce mai gumki sadam. قال حدثنا أبو معاوية حدثنا العامش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن الشهاب يرفعه إمام أحمد يتي أبو معاوية يزن تدم إشي ما يتي A'amash ya zantar da mu daga Suleiman dan Maisara daga Tariq dan Shihab kuma ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala aljannata rajulun fi dhibab ya ambaci wannan hadisi ya kawo isnadin shi qala wa Tariq bin Shihab huwa al-Bajali al-Ahmasi Tariq bin Shihab ana ce mai al-Bajali al-Ahmasi Abu Abdullah baban Abdullah ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam shine nan malam yake cewa wala husuhba iya da abokantaka kana ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai walam yasma minhu shay bai saurari wani abu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a ta'rifin sahabi shine mallaki nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalika wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da bai ji ba hadisi daga wurin shi bai dau hadisi ba inda ya gan shi kuma iya mai imani da shi ya mutu akan wannan imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa bawa ne na Allah manzo ne na Allah to wannan ana lissafa shi daga cikin sahabbai shi saba wanda ya san adadin takamaiman sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukaki قال الحافظ الحافظ بن حجر رحمه الله يكتشف إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي idan ya tabbata cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan sahabi ne wa idza thabata annahu lam yasma' min farwayatuhu an murs anhu mursal sahabi idan kuma ya tabbata hallo bai ji ba hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ruwaye shi za a lissafa ta daga cikin marasil sahaba kenan abinda sahabi ya ji daga wani sahabi wanda ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa maqbulun ala raji kuma hadisi ne karbabbe a mafi rinjayen mafi rinjayen magana malamai wa kanat wafatuhu ala ma jazama bihi ibn hibban sanata 83 rasuwar shi ta kasance kamar yadda imam ibn hibban rahimahullah ya tabbata sai ya yanke magana cewa ya rasu ne hijira tana da 83 قوله دخل الجنة رجل في ذباب فدان manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace mutum wani mutum ya shiga aljanna dalilin kuda ay min ajlihi dalilin ya kusanta ya zuwa wannan gumki da kuda fi ta'til ta'lil fi kin nan ba ko do lokaci take zuwa zarfiya ba ba ko do lokaci take zuwa ba cikin wani a tana zuwa sababiyya ko dalili ta'lil kamar sabar da abu kaza kamar yanzu ka ce dakhala aljannata rajulun li ajali zubabi dalilin kuda nam ko li sababi zubabin dalilin kuda to sai zamanto fikin wannan ta dauki wannan ma'ana qauluhu qalu fada shi da yace sahabbai suka ce wa kaifa zalika ya rasulullah yaya wannan zai kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا kai kaje sun karantar da abu abu ne bai taka karata ya karya ba kuma suka ji mamakin dalilin shigan mutum wannan mutum wannan aljanna fa bayyana lahum annabi sallallahu alaihi wasallama ma sayyara lahum hadha al-amr al-haqir indahum aziman mazala sallallahu alaihi wasallama ya musu bayanan abin da ya tahiyar da wannan ya tahiyar da musu wannan al'amari wanda suna ganin karami ne a wurinsu shi kuma abu ne mai girma yastahiqu hadha alaihi aljanna wanda yayi wannan ya cancanci shiga aljanna kun gane ko kin kusantar da kuda dalilin shi a kashe mutum to wannan ya shiga mutum ya cancanci ya shiga aljanna wa yastawjibul akhar alaihi nar kuma wanda ya kusantar da kudan wannan ya kusanta da kuda ga wannan gumki kuma shi kuma ya zanto wajibi ya shiga ya shiga wuta domin ya kusanta da wani abin da bai dace ba ya kusanta da shi in ba ga Allah madaukaki ba shine yanka bakka mutum bayya yanka sai dan Allah madaukaki qawluhu faqala marra rajulani ala qaumin lahum sanam zala sallallahu alaihi wasallama da yace wasu mutane guda biyu sun huce wata al'umma wanda suna da gumki a sanamu sanamkin nan ma kana manhutan ala suratin shine dukkan abin da aka sassaka shi a wata kama aka bauta mashi to wannan sai a ce mai sanam qauluhu mutun sassaka halittar mutun ce ko ta dabba ce ko ta itce ko ta wani abu kama da haka inda an bauta mashi to wannan ya kubshi ma'anar sanam qawluhu la yujawizuhu ay la yamurru bihi wa la ya'tad wa la yata'addahu ahad ba wanda yake huce shi ko ya tsallaka shi hatta yuqarriba ilayhi shay'an har sai ya kusanta da shi ya zuwa gare shi da wani abu wa in qalla ko mun dan karbi ne ko da dan kankane ne qawluhu qalu la suka ce mashi qarrib walau zubaban wannan mutane suka cewa na biyun ka kusantar da kusanta da shi ka girmama wannan gumki ko da dai da kuda ne fa qarraba zubaban fada fa khallu sabila fa dakhala an-nara sai sai ya kusanta zuwa ga wannan gumki da kuda kuma suka bar shi kuma sakamakon haka Allah ya sanya shi wuta wa fi hadha bayanun bayanu azamati shirk a wannan gaba akwai bayanin girman shirka dan abu dan kadan wanda mutum zai yi zaman to sababin shiga shuta ne domin ya taka haƙƙi na Allah madaukaki walau fi shay'in qalil ko da dai a cikin dan abu dan kadan ne wa annahu yujibu nar irin wannan abu na wajabtawa mutum wuta wa yazu billah kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار lalle dukkan wanda ya haɗa bauta Allah da wani Allah, Allah ya haramta mashi wuta. kuma haka ne duk mutumin da ya mutu akan shirka to babu zancen rahama Allah madaukaki tare da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa ma'wahu an-nar sannan kuma makomar shi wuta wa malil zalimin min ansar kuma babu wanda suka zalunci tawunan su da shirka ba su da wata mataimaka da ma'agaza gobe kiyama ba wanda zai iya kare su daga shiga wuta malam yayi ta'aliki a can annahu yujibu nar qala fi qurratul uyun yazo a cikin qurratul uyun li annahu qasada ghayra allahi bi qalbihi aw inqada bi amalihi domin ya nihi wani Allah madaukaki da zuciyar shi ko kuma ya jayu da aikin shi fa wajabat lahu nar sai zaman to wuta ta zan wajibi akan shi fa fihi ma'ana hadith muslim kuma a cikin wannan hadisi wannan gaba akwai ma'ana hadisin muslim alladhi taqaddama fi babil khawfi min ash-shirk wanda ya gabata a cikin babi na tsoron shirka an jabir marfu'an da ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man laqiya Allah la yushrik bihi shay'a dakhala al-janna dukkan wanda ya gamu da Allah madaukaki bai ya shirka bai hada Allah da wani Allah ba a cikin bauta to ya shiga aljanna ko ya shiga wutar da zunubin da ya aikata a duniya ƙarshen shi dai shiga aljanna wa mallakiya wa mallakiyahu yushrik bihi dakhala an-nar wanda kuma ya gamu da Allah iya shirka iya hada bauta Allah da wani Allah bai tuba ba to ya shiga wuta bai ce ba ya sayadkhulu sai ce dakhala abin jazm ne kawai ya shiga an kare fa idza kana hadha fi man qarraba lis-sanami dhubaban فكيف بمن يستثمن يستثمن الإبل إبل والبقر والغنم ليتقرب بنحوها بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله malam ya ce idan wannan ya kasance ga wanda ya kusantar da kuda ga gunki wannan sakamakon shi ne shiga wuta ina ga wanda zai tirkar da raƙumi ya yi mai ko saniya ko tunkiya ko akuya wanda zai kusanta, zai kusanta da soke shi ko yanka shi ga wanda yake bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki. Min mayitin na matacce ne au ga'ibin ko kuma wanda bayyana, au tagut ko kuma ɗagutu au mashhad ko kuma wani makabari au hajar shajarin ko itaciya au hajarin ko kuma wani dutse au gari zalika ko kuma bayan wannan idan Allah madaukaki ya sanya wanda ya kusantar da ya zuwa gumki da kuda wuta to ina ga wanda zai aikata wannan wa kana haula'il mushrikuna fi awakhir hadhihi al-umma ya'udduna zalika afdal min al-udhiya mala yace kuma wannan wannan ya kasance ga mushrikai na ƙarshen wannan zamani na wannan al'umma suna lissafa irin wannan kusanta shine mafifici da kaje kai layya fi waqtiha a zamaninta alladhi shuri'at fihi a lokacin da aka shar'anta ta wa rubbama iktafa ba'dhum bidhalika an an an yudahi li shiddati raghbatihi wa ta'zimihi wa raja'ihi liman kana ya'buduhu min dunillah me yiwa ma daga cikin su wani samu zai kadaita ya bar yin layya saboda tsananin kwaɗayin shi da girmamawa shi da kwaɗayin shi tsananin tamanin shi ga wanda yake bautawa kuma bayan Allah madaukaki waqad ammatul balwa fi fi bi hada wama huwa azam min yace bala'i ya gama ya game ya zama gamamman bala'i ko musiba da wannan kuma da abin da yake girman wannan na'am قال وفي هذا الحديث بل يجي cikin wannan hadisi al-hazar min al-wuqu' fi shirk akwai taka tsantsa da tsawatarwa game da abkuwa abkawa a cikin shirka wa anna al-insana qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri kuma mai yiwa mutun ya abka a cikin shirka alhali bai sani ba annahu min ash-shirki alladhi yujibu an-nar cewa wannan da daga abin da yake iya sanya mutum wuta zamanto wuta buwa ta zanto wajibi a kan shi wanda ya kusanta da udan wannan bai tamanin ba dalilin wannan zai zama to zai shiga wuta amma saboda abu ne karami ne amma kuma hadari gare shi mai girma sai zama to ya shiga wuta wa fihi kuma cikin wannan hadisi annahu dakhala an-nar bi sababin lam yaqsudu ibtida'an ya shiga wuta dalilin abin da bai nufata ba bai nuface shi ba tun daga farko ba don a sanar shi ba bai nuhaci wannan ba da ya taho ba don ya zo ba ya kusanta da wuta saboda wannan kawai ya zo abu ne ya zo kwatsam gare shi wa inna ma fa'alahu takhallusan min sharri ahli sana ya aikata wannan ne saboda ya kubuta daga sharrin wa'annan ma'abuta gunki kan su kashe shi wa fihi anna dhalika ar-rajula kana musliman qabla dhalik kuma akwai nuni a cikin wannan hadisi cewa wannan mutum ya kasance musulmi ne gabanin ya aikata wannan wa illa falau falau lam yakun musliman lam yakul dakhala an-nara fi dhubab in ba dan ya kasance musulmi bane ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba ya shiga wuta dalilin kuda inda kafiri ne to daman babu zancen sababi sababin shi ne kafirci wafihi kuma a cikin shi hallo akwai anna amalal qalbi wal maqsudul azam cewa aikin zuciya shine munuha wadda ta zamanto mai girma duk abinda za ka yi abinda zuciyarka ta kushe ba zahirin aiki ba ake lura isa galiban Allah madaukaki ya yi lura daga zukatan mutane wata domin tushe ita ce tushe na karɓa aiki da rashin karɓar shi an yi ne don Allah ko ba a yi ba don Allah a nan mabda ake yi hatta inda abadatul authan hatta wajen masu bautawa gumaka zakarahul musannif bi ma'ana wanda wallahi littahin rahma Allah ta kan tabbata gare shi ya ambaci wannan gabar da ma'ana shi qauluhu fadan shi da yace wa qalu lil akhar wancan mutane suka cewa wannan mutum na biyu qarrib قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل ni bin kasance ba in kusanta da wani abu ga wani kowane ne da wani abu duna Allah kuma bayan Allah madaukaki mai girma da buwaya fa fihi bayanu fadilatu tauhid wal ikhlas a cikin wannan gaba akwai bayanin falala ta tauhidi da yi dan Allah wasalabati fi din kuma da darjewa da tsayawa da ƙarhi da addini babu zancen wani ya girgiza mutum duk irin bala'in da zai shiga qala fi qurratil uyun fa fihi ma'rifatu qadar ash-shirk fi qulubi ahli al-iman wa nufratihim anhu wa salabatihim fi al-ikhlas cikin wannan gaba akwai sanin matsayin shirka a cikin zukatan ma'abutan imani masu imani suna girmama al'amarin shirka ba sa sakaci da wannan al'amari wa nufratihim da kauracewarsu anhu daga mada shirka wa salabatihim da ƙarhinsu da darjewarsu fil ikhlas a cikin ikhlas kama fi hadisi Anas alladhi fil Bukhari kama yanda yazo a cikin hadisin Anas wanda yake cikin sahih Bukhari wa ghairihi da wani al'ati insha Allah ta'ala wanda zai zo gaban Allah madaukaki yarda salatun man kunna fihi wajada halawatul iman wajada halawatul iman mutane abubuwa guda uku tabi'u guda uku wanda ya kasance cikin su to ya dandana dadin imani ya samu dadin imani wa fihi kuma cikin wannan hadisi akwai ko cikin uku wannan akwai wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min kama yakrahu an yi kusurfa finnar shi ne mutum ya yi kyama ya koma ya yi kyama komawa kan kafirci bayan Allah maɗaukaki ya tsamar da shi daga wannan kafirci kamar yadda yake kyama a jefa shi cikin wuta kala wafihi akwai kuma malayaci cikin wannan hadisi ma'ana ƙaunihi fil hadith ma'anar faɗar shi sallallahu alaihi wasallama da ya ce a cikin hadis wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba da iz an qadahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fil nar kenan malam akan wannan ne ya taliki qala al musannif rahimahullah wanda ya wallaha littafin wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi cewa fihi akwai cikin wannan hallau hadisi ma'rifatu qadar shirki fi qulubil mu'minin akwai sanin matsayin shirka a cikin zukatan mu'mini kaifa sabara alal qatl wa lam yuwafiqu ta yaya ku dubi yanda ya tsaya yayi hakuri amsa kisa ya gwammace a yanke kanshi da yi shirka da Allah madaukaki walam yuwafiquhum bai datar da su ba bai dace ba da abin da manufarsu ma kaunihim duk da cewa lam yatlubu minhu illa al-amal adh-dhahir bisu nema ba daga gare shi kawai sai abin da ya zama to zahiri tunda su bu san ba abin da yake kumshe cikin zukatan shi zuciyar shi amma dai in suka gani dai ya zo ya ce wannan kuda na kusanta da shi ga wannan gumki shikenan su bukatar su ta biya to amma duk da haka bai bai bai aikata ba ina ga lokaci ya yi abinda muka wani daidai Allah babu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am har mai bayyana tabbatuwa sai da waliyi da shaidu su kuma wali wakilai su ne shaidu su ne arman da su ne za a yi ko kuma basan